الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يوم لربا قوم قوتم ربيع الثاني شكرا تدبو إلى دري حدود أربعين بير إجرية wanda ya dace da 25 ga watan Oktoba watan goma shekara ta 2023 miladiya darasi na sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a shir zadul mustaqni wanda yau da ikon Allah tabaraka ta'ala za mu dora kan bayani da muka ɗauko yadda malam ya kawo mana babu na waƙidul wudu babu na waƙidul wudu babin da ke magana akan abun da suke warware alwala mun yi bayani a baya wasu abubuwa da malam ya kawo cewa duk abin da yake fitowa daga jikin ɗan adam ta hanyoyin nan guda biyu yana kare alwala ko da ku za ta kama a ce ruwa ne mutum ya sha wannan ruwan yadda ya sha shi kawai sai ya fito ta gabansa to alwala ta warware to sai ya ce da abin da ya fito ma ba ta wannan hanya ɗin ba ta wani wuri daban amma in fitsari ne ko bayan gida kaɗan ko mai yawa shi ma alwala ta warware da ce wani an masa aiki a tumbinsa ko an masa aiki a gadon bayansa sai bayan gida yake rinka fita ta wurin to inda yana da alwala to alwala ta warware ko fitsari yake fitowa ta wannan wurin shi ma alwalarsa ta warware to sai ci gaba da kawowa abu na uku mai warware alwala cewa zawalul akali haukacewa ko kuma gushewar hankali in an ce zawal daga zala ya zulu ne gushewar hankali ko dai ta hanyar bacci hankali yana gushewa duk wanda ya bacci hankalinsa ya kauce daga gare shi yasa da a ce mutum yana cikin bacci zai dau makami ya kashe wani to babu hukunci a kansa a shari'a saboda abe da hankali masu irin gigin bacci din nan gagar bacci mutum ya tashi a cikin bacci yayi wani abu wanda yake ba daidai ba babu hukunci a kan shi ko kuma farfadiya shi ma hanyar kushewar hankali ne farfadiya to da mutum ya yi farfadiya sai ya sake alwala da mutum ya yi bacci za mu yi bayanin irin nau'in baccin shi ma sai ya warware alwala ko hauka haka duk wanda ya sha kwaya hankalinsa ya kauce kamar ya sha wiwi sai ya fita daga hayyacinsa ko ya sha giya hankalinsa ya fita shi ma alwalarsa ta warware don haka duk abin da yake kautar da hankali ko menene ko wanda ya halatta ko wanda bai halatta ba in dai hankalin mutum ya kau daga cikinsa to bai da alwala alwala su warware don haka sai ya sake sabuwa me dalili saboda ai idan hankalinsa ya fita a jikinsa to baya iya gane me ya fita a jikinsa a me ya shiga baya iya gane saboda hankali ne zai iya sa ya tsare abin ko ya rike shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin Safwan ibn Asal Safwan ibn Asal yace walakin min bulin wa qa'itin wa nawm mun karanta hadisin sai ya irga bacci tare da bawali da kuma bayan gida duk yana cikin abin da yake yana warware alwala har ma za a sake yin shafar kofi idan ana so illa yasira naumin min qa'idin wa qa'imin banda bacci ɗan kaɗan wanda aka yi shi a zaune ko kuma a a tsaye zan zo ne bayanin bacci insha Allah nau'in wanda yake warware alwala amma dai abinda malamai suka ce baccin da yake warware alwala shine bacci mai nauyi babban bacci banda na zaune su a wajen su indai kana zaune ne gengedi kake to gengedi baya warware alwala in kuma a tsaye kake kamar yanzu irin mutanen da ana sallar tahajjudi yana bacci yana tsaye wannan baccin bai warware mai alwala ba kakka ce malam ka je ka ji alwala sai dai ka dan tashe shi haka ka dan fargar da shi ko kuma an yi zaman tahiya an yi assalamu alaikum amma yana bacci kaga a zaune yake to alwalarsa ba ta warware ba a wani kauli waɗanda suka yi tafsili sun faɗi cewa in har mutum aka yi wani abu bai sani ba to ai hankalin ya kau da haka daman me yasa aka ce alwala ba ta warware ba idan bacci bai da nauyi saboda ana zargin in karamin bacci ne baya kautar da hankali to amma abin mamaki sahabban annabi sun kasance a masallacin annabi suna zaman jiran sallar isha'i annabi ya dade bai fito ba don yakan bar isha'i bai yi ta da wuri ba su yi ta gyangyaɗi hatta kan wannan ya daki wannan hatta ta fiƙa ru'usuhum kan wannan ya bugi wannan kan wannan ya bugi wannan suna ta gyangyaɗi yana fitowa kuma sai a ce ga riƙamar sallah sai su yi sallah haka wannan shine dalilin da yasa aka ce baccin masallaci baccin zaune irin gyangyaɗin su alhaji aminu kenan baya warware alwala insha Allah ta'ala aba kuma yayi maka uzuri kai ka gangara ne ka kusa isfiya abubuwan naka ne sun kusa abin da insha Allah Allah ba mu imani da nisan kwana da haka ka sha baccinka in dai a zaune kake da dan da dan Qur'anin ka hannu su su ma sahabbai sun mai kumuna wala ya tawaddu'un sai su miƙe ba sa sake alwala saboda ana ganin dai baccin da bai nauyi ba gaskiya ana ganin baccin bai nauyi ba da haka wannan yake nuna ashe dan karamin bacci baya baya warware alwala amma hauka da wannan maye da waye da sauransu wannan suna warware alwala sai matsala ta gaba wa masu zakarin muttasilin aw qubulin bi zahri kafihi aw batnihi shafan gaba ko kuma gaban mace ko gaban namiji shi ma wannan abu na hudu ne yana cikin abubuwan da suke warware alwala shafa in an ce shafa muttasil wannan fatar ta taba fatar jikinka ba da riga ba ba wai a bayan riga ba manzo Allah ce man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi gabansa in dai ba riga a tsakani ba pant ba wando ba komai directly hadisi Imam Ahmad to yaje sake sake alwala haka hadisin Abu Dawuda haka hadisin Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah riwayar Busra bint Safwan riwayar Busra bint Safwan wasu malaman sun shigar dan saboda babi na karatu wasu ka ce har duburan mutum in ya cire hannunsa ya shafo duburansa shi ma saboda manzo Allah ce man masa farjahu falyatawadda duk wanda ya shafi farjin sa to yaje sake alwala sai suka ce dubur din shi ma farj ne suka ce in an ce alfarju a larabci kula yashmalu ad-dubur wal qubur farji ana nufin al'aura kun fahimta farji ana nufin al'aura don haka suka ce da wanda ya shafi gabansa ya shafi al'aurarsa wanda ya shafi dubura ma ya shafi al'aurarsa suka ce yanzu da mutum zai zo ya cire wandonsa ana ganin duwawunsa duburarsa me za a ce kai rufe al'aurarka don haka da annabi ya ce man masa farjahu wancan hadisin man masa zakarahu kaga ya iyakance ce zakar gaba to sai suka ɗauka wanda ya shafi gaba kawai to amma wannan hadisin idan muka faɗaɗa shi hadisin ibn majah da imamu tawawi da bayaqi duk wanda ya shafi farji me farji da gaba da baya duk sunan shi farji al'aura ake nufi wannan wani kauli ne a cikin maganganun malamai a babi na ilimi ya kamata ku san shi walamsuhuma min kunsa mushkilin haka duk wanda yake kunsa mushkil in ce kun sa mushkil shine mata maza mata maza wanda yake da ala guda biyu mai ala yana da gaba irin na maza yana da gaba irin na mata abin da zai baka mamaki akwai mutanen da haka Allah yake yin su ga gurin gaban mazan ga gurin gaban mata kuma ya girma a haka wata mata ta taɓa yin aure ta kira ni a waya take ta ce ita fa gaskiya bata gane ba ta ce ta ga mai gidanta kamar bai da gaba kuma yawanci shi kun sa mushkil gabansa ɗan ƙarami yake zuwa ɗan guntu haka so ba zai iya ilaji ba ba zai iya saduwa da mace kai tsaye ba sai an yi da gaske to ana samun mutumin da yake da gaba guda biyu me yasa aka ce da shi mushkil saboda ai mushkila ne ai an kasa gane shi a layin maza yake ko a layin mata wani zaka ga ba za a gane ba haka yake ta yawo saboda ɓangaren mazan shi ne firin jaye kansa hula irin na maza gemu ya fito to ka ganin sai a rinjaye da mai ɓangaren maza to amma akwai kun samu shikil ɗin zaga hannono yake yi gashin sai ga mai tsawo to wannan ya za a yi sai a rinjaye da shi ɓangaren mata to shi kuma wannan tashi hankalin shi ne in ya je ya aure in ya je ya aure mijin ya gan shi da gaba na mata ai gabanin na maza kai Allah raba mu da larura kaji to amma yanzu zamani ya zo alhamdulillah likitocin zamani suna iya kashe ɗaya su ba ɗaya likitocin zamani suna bincike sosai ƙwararru a manyan ƙasashe sai a auna a duba a ga ina ne ya fi rinjaye sai a mai da shi wannan ɓangaren to amma mushkilan shi ne idan aka mai da shi ɓangaren mace kuma ya zama bayi da nono a gaban shi to ya za a yi akwai damuwa so su suka dan san dai dabarun dai da suke yi eh suka san dabarun da suke yi to wannan me mannan laruran kunsa kunsa mushkil mata maza sai ya taba nan ya taba nan ya taba guda biyu to shi ma alwalarsa ta warware ko namiji ya taba zakarinsa ko mace ta taba gabanta walamsu zakarin zakarahu ko unsa ubula ubulahu li shahwatin fihi saboda sha'awa malam ya daɗa yin bayani mutum ya taɓa gabansa saboda sha'awa ko kuma alkunsa ɗin almushkil sai ya taɓa gabansa saboda sha'awa to ya karya alwalarsa saboda ai ya nuna cewa shi namiji ne amma in ci ɗan ɓangaren mace ne don ya taɓa gaban ba da wani sha'awa ba to babu komai a gare shi haka idan mace ce ta ɓangaren macen sai ya taɓa ɓangaren mace kukan dan sha'awa shi ma alwalar ta warware to wasu sun daɗa fassarawa cewa a ya za mu yi da matsalar wani in ya taɓa gaban wani kai ba kai ka taɓa ba sai wani ya taba maka kuma mubashir mulasik alwala ta warware suka ce a alwala ba ta warware ba saboda ai ai ba kai ka taba ba taba maka akai kuma ita shari'a ta yi magana ne akan allamisu wanda wanda shi ya taba to kai baka taba ba taba maka akai to amma yaushe zai warware in aka taba maka ka ji daɗi sha'awa ta zo to alwala ta warware saboda galiban idan sha'awa ta zo gaba yana miƙewa kuma in ya sauka yana biyawa da maziyi haka mace in aka taba mata tana da alwala sai aka sa hannu aka taba mata gabanta alwalar ta bai warware ba saboda ba ita ta taba ba duka wannan abuwa ne masu muhimmanci sai dai inda aka taba ta ji daɗi sha'awa ta zo mata akwai malaman da suka ce ma ita mace shafa gaban kawai bai warware alwalar ba sai dai in altafat me in altafat ta zira yatsa a ciki saboda ai su gabansu ai yana da zurfi ba kawai fatar gaban ba sai ta zira hannunta a ciki to in ta zira hannunta a ciki shine alwalar ta ta warware haka wa masu mar'atan bi shahwa abu na gaba na biyar wanda ya shafi mace wannan ba gaban mace ba ya taba mace kawai duk wanda ya zo ya taba mace da sha'awa saboda Allah ce aula mastumun nisaa ko aula mastumun nisaa wata kira ko kun taba mace Qur'ani da kansa yace taba mace yana warware alwala duk da wasu malamai suna cewa jima'i ake nufi a nan lamsu din ana nufin na aljima' ne aula mastumun nisaa idan mun ɗauki fassarar allamsu allamsu bi shahwa ne me yasa aka ce taɓa mace da sha'awa yana kare alwala saboda suka ce mazinna ne na khurujul kharij in dai sha'awa ta zo to akwai zaton wani abu zai iya fitowa ba wai ita dan mace bane kawai a ita mace ana sha'awar ta ne to sai wani ya taɓa ta da sha'awa to ana zaton in ka taɓa ta da sha'awa wani abu zai fito maka to kawai alwala ta warware ko ya fito ko bai fito ba amma ba tare da sha'awa ba ba komai yanzu mutum ya yi alwala ya zo zai tafi masallaci sai suka yi kiliya da wata mace kafada da kafada ko ya ga wata ta fada kwata ko ta fada kwata ko mota zai buge ta ko wani abu sai kama ta sai tsallakar da ita ko ya wata tsohuwa ya taimake ta ba wani sha'awa alwala bai warware ba ko mutum ya zo iyalinsa suka yi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum ya yi tafiyarsa ba tare da ya kawo wani abu na sha'awa ba alwalas mata warware ba to amma wannan a wata mashaba kenan wata mashabar irin mashabar shafi'iya su sun tafi kawai in dai kai alwala kana yin alwala kana taɓa mace da zarar kun taɓa juna ka je ka jaddada alwala kawai shi yasa akwai wani titi a misra aka ce ana ce da shi wai a wancan lokacin share wato share naqdul wudu titin warware alwala saboda kasuwa ce akwai maza da mata su a wajensu duk wanda ya alwala ya shiga kasuwa a cinkoson kasuwa zan wuce za ki wuce muka yi karaskiya to alwala ta warware wannan a wani kauli ne a wata masaba amma zancen da ya fi inganci taɓa mace da sha'awa ne yake warware alwala to kaga macen a nan ma sai mu daɗa ƙayyadewa mu ce macen da ake iya yin sha'awarta an gane ko macen da ake sha'awarta ai akwai wanda ba za a sha'awarta ba uwar mutum dan ta taba shi yana da alaka kaga babu mazinna na sha'awa yar mutum kaga ba mazinna na sha'awa wanda take dai muharrama fil ghalib ai babu mazinna sha'awa babu tunanin sha'awa dan ta taba ka to alwalaka bata warware ba ko ka taba a ta haka ita ma in ta taba shi ita mace sai ta je ta rungumi namiji ko ta namijin sunan sha'awa wannan alwala ta warware malam yace wa masu halqati duburi wanda ya shafi ramin nan na dubura shine wancan hadisin kenan wa masa dubura hu fal yatawadda an gane abin da ake nufi halqa ramin nan na duburan mutum to shi yasa suka ce da gaba da dubura duk ɗaya ne shi ma alwalar ta warware ko da ko mace ce ita ma mai shafawar ko mace ce kaga dai dubura ba wai wani abin nan bane to amma annabi ya ce man masa duburahu ko man masa farjahu falyatawadda falyatawadda wa amradin da kuma wanda ya taba yaro wanda yake karami marar gemu mai sifa irin ta mata karamin yaro mai sifa irin ta mata amrad kenan a wasu na cewa kamar yaro kamar irin shagiri ko kuma dan karamin yaro zaka in ya daura dan kwali ma zaka ce mace ce wanda ana iya sha'awar su to shi ma alwala ta warware me yasa ai wasu suna iya sha'awar irin waɗannan yaran ƙanana wanda suke ba su balaga ba ko sun ɗan da girma sifar su kamar mace ba gemu ba gashin baki kwata-kwata a jikinsu to in mutum ya taɓa wani namiji ya ji wani abu na daɗi to shi ma alwalarsa ta warware in ko ba don haka ba to alwalarsa ba ta warware ba wala ma ha'ilin haka duk wanda ya shafi gabansa tare da iyaka in an ce ha'il ana nufin wato shamaki wannan yadi ko wando ko wani abu ko zani alwala bata warware ba wala malmusin badanahu badanuhu haka kuma wanda aka shafa jikinsa misalin kai na yi bayaninsa ɗazu wani ya zo ya shafa maka jikinsa wani wasu sun ce ba za a ɗora maka laifin wani ba wasu malam fikin suka ce ko da ma ka ji sha'awar ai ba kai kai ba wani ne ya zo ya maka wasu kuma suna ganin to in dai har kai da kanka in ka shafa an ce in ka ji daɗi sha'awa ta zo ma ta warware to ai ba bambanci don wani ya shafa maka jikinka ka ji daɗi wasu suka daɗa cewa ai saboda wurin da aka taba jiki ne ba wurin sha'awa ba ne kawai dai kama an taba gadon bayan mutum ko an taba kansa ko an taba kafarsa saboda kawai shine mai jin sha'awa sai ji sha'awa to shine malam yake nufi duk wanda aka taba mai jikinsa alwalarsa bata a warware ba sai malam ya dada kawo wani abin da yake warware alwala na shida shine ghaslu mayyitin wanke mamaci duk wanda yayi wa mamaci wanka ana sa ko leda ko kuma hand glove safar hannu a da kuma can da babu waɗannan abubuwan tsumma ake sawa to suka ce taba gaban mamaci ko mace yana warware alwala ghaslul mayyit wasu suka ce ka wanke shi ka taba gabansa ko kuma ma murgina shi ma kai daga kama mamaci ka murginar da shi alwala ta warware wanka suke zuwa suke yi ai alwala kai suke zuwa suke sake mutum yana fitowa sai ya sake alwala suka ce ai wannan ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yayi musu haka ibnu udama ya rawaito wannan zance haka sheikh taqiyuddin Allah ya masa rahama imam ahmad duk aka suka rawaito lallai warware alwala tana tabbata warware alwala tana tabbata da wanke mamaci wannan wani kauli to amma zancen da ya fi inganci zancen da ya fi inganci idan mutum ya wanke mamaci alwalarsa bata warware ba saboda babu dalili karara daga kawai ka sa ruwa ka wanke wani a ce alwalarka ta warware to in ma an ce ka taba gabansa ne ai da ha'il ne ai da wani abu a tsakani kuma yanzu zai iya yiwa mutum ya taba mamaci ya sha'awa zai wahala zai wahala babu magana sha'awa da haka zancen da ya fi inganci wannan alwala da sahabbai suke yi ba alwala ne ta tabbatar da sun warware alwalarsu ta karye suna jaddada a na tsafta ne dan ana iya fassara alwudu din nan shi anan a mazhabar Imam Ahmad tunda wannan littafin yana kan mazhabar Imam Ahmad ya tafi akan in dai ka je ka wanke mamaci to kawai sai ka jaddada alwala wa aklu lahmi khasatan min al-jazuri to sai ya kawo na bakwai cikin abubuwan da suke warware alwala cin nama amma musamman na raƙumi ba duka nama ba cin nama na raƙumi banda naman saniya baya warware alwala naman tinkiya baya warware alwala na akuya baya warware alwala a me yasa naman raƙumi yake warware alwala tambayan annabi aka yi ana tawaddau min luhumil ibili ya rasulullah yanzu in mun ci nama na raƙuma za mu sake alwala hadisi imam ahmad da abu dawud da tirmizi riwayar bara bin azib annabi ce na'am in kun ci naman raƙumi ku je ku jaddada alwala zance ya kare imam ahmad ya ce fi naqdil wudu'i bi akli lahmil jazuri hadisa ne sahihani dangane da hukuncin warwarar alwala idan mutum ya ci naman raƙumi akwai hadisai guda biyu gangariya cewa in ka je aka yanka maka naman raƙumi ka ci to ka ta warware ya ce hadisin bara da hadisin jabir bin samura hadisin bara da hadisin jabir ibnu samura wancan a baya na yi gaggaban yi muku bayani ba dangane shafan gaba akwai malaman da suka tafi suka saba wannan ra'ayin cewa ba kowane shafan gaba ne ke warware alwala ba suka ce shafan a gaba da sha'awa ne yake warware Allah kenan ko da hannun mutum ya saka a gaban shi ta hanyar susa ya susa mubasharatan ya taba gabansa ko ta taba gabansa ta hanyar susa ko larura alwala ba ta warware ba suka ce ai hadisin ma da aka ce wai wanda ya taba gabansa zakarinsa alwalarsa ya warware hadisin busra ne bintin sufwan suka ce mace ce fa ta ruwaito ya za ta ruwaito hadisi akan warware alwala abin da ba ta da shi ita aka ce a'a ai ilimi ne ai za ta iya ruwaitowa a wannan ba zai nuna sukan hadisin ba sam sam sam ba zai nuna sukan hadisin ba to shi ma dai in an taba gaba da sha'awa shi kam ko da riga ko ba riga ko da wando ko ba wando in dai sha'awa ta ginda ya alwala ta warware amma in an taba gaba ko da empty iya hannunka directly ya taba ba da niyyar sha'awa ba ko dan mutum ya sosa ko ya zo gyara wandan sai ya taba wannan alwala ba ta warware ba ko mutum yayi wanka yayi wankan janaba sai ya taba gabansa a cikin wankan janaba kafin ya sa wandansa alwalarsa ba ta warware ba wannan shine zance mafi inganci a cikin matsala ya ce naman raƙumi ko nama na raƙumi ya ce to duk abin da ba nama ba a raƙumin kamar yanzu hanta kaga ba nama ba ne in ka ci hantar raƙumi alwarka ba ta warware ba kayan ciki to kayan ciki nama ne eh tambaya nake a'a fa in ka ce je ka siyo min nama sai je siyo kayan ciki za ka yi faɗa? za ka yi faɗa ko? kayan ciki kayan ciki ne duk da dai inda nama yake tafiya su matan suke tafiya to wasu ka ce da hanta da huhu da hanji duk wannan ba laham ba an ce laham ana nufin jan nama da haka da wani zai je ya ci na raƙumi hanta ko kayan ciki ko huhu to wannan ba ba ba nama bane ba da sauransu suka ce naman kai ma ba nama bane da wani zai ce je ka sayo min nama sai je sayo naman kai zai fada zai fada saboda in an ce nama me ake nufi jan nama so idan ka ci kan raƙumi alwala kai da nan sai dai zaka gamu da wauta kam sai dai Allah kiyaye to wanda to wanda ya je wanda ya sha romo fa ko ko aka kakkaɗo masa ɓargon raƙumi nama ne ba nama ba ne shi ma in ka ci shi alwalaka ba taure ba don annabi cewa yi nama kaga ai dan wannan sauki ne wanda ya sha nonon raƙumi ba nama ba ne nono ne da haka baya warware alwala duka waɗannan gabaki dai a wajen malaman da suka yadda ma naman raƙumin yana warware alwala to ban da waɗannan abubuwan da na ambata muku don la yusamma lahman ba ambatan su sunan nama to shi ma wannan abu na ƙarshe akwai riwaya da ta zo daga wajen wasu malamai suka ce magana fa cin nama gaba ɗaya nama baya warware alwala me alakar cin nama da warware alwala suka ce da ne hukunci ne da da haka aka yi hukunci amma annabi ya canja hukunci kana akhirul amrayni min rasulillah hadisi ya zo abu na ƙarshe cikin abubuwan nan guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu mimma masatin nar baya sa a maimaita alwala duk abin da ya hau kan wuta duk abin da ya hau kan wuta ya dahu to in an ci shi alwala ba ta warware ba dan haka naman inda zaka ci danyen naman raƙumi to alwala ta warware amma mutukar ya sha wuta mutum ko ina jin duk kwaɗayinsa ai bai sai ci naman raƙumi danye ba shi dafaffen ma ya aka gama da shi ballantana ɗanye don haka annabi ya salasa ya ba da hukunci a ƙarshen rayuwarsa duk abin da wuta ta taɓa shi irin waɗannan abubuwan to alwala ba za a maimaita ba saboda an ci shi hadisi abu dawud ne da nisa'i da imam ahmad shi kuma ibn abbas da da umar ibn al-khattab suka ce ku daina wahal da kanku alwudu'u mimma kharaja la mimma dakhala kullum ai ita alwala ai ana maimaita alwala ne akan abin da ya fita ba wai abin da ya shiga ba ya za a ce an shigar da wani abu kuma a ce alwala ta warware an fahimce ni to wannan shi ma dai dangane da cin naman raƙumi kamar yadda ya zo a cikin littafin na fiqh malikiya wa aklu lahmil jazuri da cin naman raƙumi yana warware alwala banda wanda aka dafa shi zance mafi inganci in an dafa shi ya hau kan wuta to khalas ya ya ya zama bai warware alwala wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an wannan ba wahala duk abin da aka ce ya wajabta ai wanka to ba sai an ce kuma ka sake alwala ba in dai an ce sai ka sake wanka to sai ka to alwala ma sai ka sake ke an gane ko yawwa ba za a ce kamar yanzu misali mutum ya yi janaba in mutum ya yi janaba ba wanka ya wajaba gare shi ba to kawai wani ya zo ya ce jama'a wanka kawai zai ba sai ya yi alwala ba a'a ai idan yayi wankan to ya hada da alwala gabaki daya kenan dahara biyu ce ta kama shi dahara daga alhadasul asghar da kuma dahara daga alhadasu al-akbar da haka dole sai alwala sannan sai yi wanka tare da alwala illa al-mauta a yace wannan banda banda mutuwa wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an da abin da ya wajabta wanka yana wajabta alwala ce banda mutuwa fa innal mauta yujibul ghusla amma mutuwa ita tana wajabtar da wanka amma ba ta wajabtar da alwala abin da ake nufi ga mamaci yanzu anan abin da ake nufi tunda an ce duk abin da ya wajabta kai wanka sai kai alwala to sai mu ce yanzu duk mamaci in mun wanke shi dole sai mun sake mai alwala a'a shi me yake kan mamaci wanka kenan jama'a hakki ne a shari'a kai a kanka ka gaya iyalinka in fa ka mutu ka abin ne ka ba a wanke ka ba musulmi dai wannan wanka yana da albarka wannan wanka akwai alheri sunna ce sannan yana wanke mutum daga fitintunu da datti da kazanta kar a je a kai mutum ba a wanke shi ba sai dai in a filin yaki ne ko kuma wata larura ba yadda za aka ce ko konewa mutum ya yi in ya zo a ɗebo ruwan a yayyafa tunda jikin zai sassaɓule kamar da mota ta ƙone shi ko a cikin ɗaki zafin wuta ya kumbura bai ƙonan ba amma ya kumbura kana taba jikinsa shikin akwai wanda aka yi gobara shi wutar bata kama shi ba ya ɓuya can gefe inda wutar bata zo ba ka san me ya kashe shi tiriri tiriri ne ya kashe shi don haka ya sha wuta har ya dahu a haka wanda bai sani ba kurin yana zuwa ɗauko shi ya rungumo shi yana rungumo shi naman ya biyo shi kana taɓa shi naman zai biyo shi to kaga wannan ba za a ce za a yi masa wanka ba a saboda me saboda kana taɓa shi naman zai tafi to sai a yayyafa masa ruwa um, shi wanke mamaci ta'abbudi ne in an ce ta'abbudi wato lada abu ne kawai na ibada التعبدي أو جمع لهم فيك وشيني الشيء الذي لا يؤقل معناه abin da ba a san meye ma'anarsa ba yanzu wani zai ce to mutumin da ya mutu ma za a ji a mai hisabi ya sa shi a kabari meye na cewa sai an masa wanka sai a ce haka shari'a ta ce haka annabi ya ce ta'abbudi ne ko ka san illar ko baka san illar ba yanda zaka ta bincike a karatu ka ce wai meye dalilin da yasa aka ce mamaci a mai wanka ba za ka iya ganewa ba saboda me ta'abbudi ne yanzu misali wani ya ce wai me me yasa Allah tabaraka ta'ala da yace ai sallah sai ai haka Allahu akbar a rike hannu Allahu akbar sami Allahu liman hamidu Allahu akbar me yasa bai ce kawai a zauna a karanta Fatiha da sura me yasa sai an sunkuya an daga an tashi an daga me yasa me hikimar haka ko shari'a bata faɗi hikimar haka ba to ta'abbudi ne haka Allah ya ga dama haka ya so ai masa bautar shi ne abin da ake nufi da me ta'abbudi wani zai ce to me hikimar a ce mutum a shekara guda ya ɗauki wata guda kullum baya cin abinci da rana me hikimar haka wataƙila bai gano hikimar ba duk malamai suna faɗin hikimomin kaddara ba mu iya ganowa ba ta'abbudi ta'abbudi abin da kawai Allah ya ce a yi shi dole a yi shi haka ina fata ana fahimta wa man ta yaqana taharata wa shakka fil hadasi duk wanda yake da yaƙini yana da alwala yana da tsarki amma hadasi kuma yana yana shakka in an ce shakka a larabci shine taraddudun baina amrayni shakka tsakanin je ka dawo tsakanin abubuwa guda biyu ba za ka iya fifita ɗaya akan ɗaya ba yanzu misalin kayi alwala tabbas kayi alwala wannan babu shakka kayi alwala kai ka san kayi alwala ko ka shigo masallaci to kuma sai shakka ta zo maka shin bayan kayi alalan nan anya ko da kaɗan motsa nan baka yi tusa ba baka kokari alalan nan ba yanzu anan muna da yaƙini muna da mai shakka kana da yaƙinin kana da alwala amma yanzu kana zaune sai ka fara tunanin alwalan ta warware ko ba ta warware wannan galiban yana faruwa wa mutane yanzu mun zauna muna jin karatu magarba zuwa isha'i asali duk wanda ya shigo nan dai da alwala ya shigo to kawai da aka zo ana za a kira sallah sai shi ya fara cewa kai ka je ka fasa ki alwala sai wata zuciya ce a to me nayi a a kai ko dai ta warware to kaga wannan wa man ta yaqana taharata wa shakka fil hadasi wanda yake da abin nan yake da shakka yake da yaqini akan tsarki amma yana shakka akan wato warware alwala to bana alalaki ne zai tsaya akan asali ne ko kuma yana da tabbacin bashi da alwala kaga wannan yana da yaƙini cewa bai da alwala kamar ya sani cewa ya shiga ban ɗaki ya yi bawali kuma an zo an yi ta hira kuma bai alwala ba ya san cewa bai alwala ba to amma sai wata zuciya ciki a kai ai kamar da aka zo ana shiga ban ɗaki ana alwala kai ma ai ka shiga ai ya kasa ganewa abokanai sun shiga sai ya kamar shi ya shiga ya duba bai ga jika ba bai ga alama ba to yanzu nan kaga a farko yana da tabbacin me bai da alwala amma yanzu kuma ga wani abu ya zo mai kamar yana da alwala kamar bai da alwala bana alal yaqini to sai ya gini akan yaqini kamar ya sai ya duba wanne ne asali kawai asali baka da alwala kawai ka tabu baka da alwala wancan kuma al yaqinu la yazulu bi shakk haka malamai suka ce duk wanda ya tabbatar yana da alwalarsa kar ya tashi zai dadda da alwala ya tafi kawai a haka wannan shine yake wahal da mutane da yawa wai da mutum ya zo yana da alwalarsa kawai kawai da ya ji shakka sai je sake alwala wa ya gaya maka ai in kaga an sake alwala to garanti ne za ta tashe ka sake alwala yanzu ne nan da alwalata don haka kawai in an tada sallah zan yi sallah mutum ma a ce min wai in je in sake alwala ina zaune a nan ban ji na yi tusa ba ban fidda iska ba ban je ban daki ba haka kurin shedan ya zo ce ma a ai ka yi gingidi ai ka dan motsa ai ka yi kaza a sai ka ce kai ina fada alwalata shakka ba ta koran alwala kuma barin gaya maka ko da safe kai alwala tun da asubahi ka auna ka duba tabbas kai ne baka fidda iska ba kuma baka je ka tsuguna ba sai da aka zo can wajen azhar za a tada sallah sai ka ja to ni ka aina ya alwala ko sai kai tunani kai baka ga me ya karya ma alwala ba sai wani shi dai na cewa to ko dai kai baka sani ba a'a nayi ban sani ba baya warware alwala kurin ka je kai sallar ka ban sani ko kuna fahimta haka kuma in ka san baka da alwalan nan garanti daman baka da alwala a farko to sai kuma wani shakka ya zo maka to ko dai kai alwala mutane ko kaza ko kaza a'a baka da alwala shine bala alal yaqini sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku yana cikin sallah hadisin muslim da imam ahmad in ɗayan ku yana sallah fa ashkala alai fi batni ko fa wajada fi batni shay'an sai ji cikin sai yana masa wani kulul kulul kulul cinka yana burɗe maka kuka ji wani alama haka hal kharaja minhu shay aw la wani abu ya fita ko bai fita ba manzo Allah ce fala yansarif hatta yasma sautan aw yaji dariha kar ka kuskura ka fita ka yanke sallar ka sai ka ji ƙara ko ka ji wari kaga sau da yawa mutum zai zo yana sallah sai ji cewa ba ni sunan shi ai alwala ta ma ina jin tawarwa ni fa da ni ruku'in nan da na zo dagawa wallahi wani lokacin malam sai ka ji kamar dubura ka ta yi motsi haka ne to mala akwai shedan da yake zuwa kaga gashin mutum a duburan mutum ana samu wani gashi to Allah ya bada dama akwai shedanin da sai je kama gashin duburan sai i fusga sai ka ji motsi sai ce Allah ka warware shi shedan kullun dan bakin ciki ne ma'ana ya akka sai maka kasa samun jam'i ka ta wahala ko haka kawai ka ji kana miƙiya sai ka ji kamar alamar gabanka ka diga da fitsari ba komai kurin ci gaba da sallarka idan ka biye shi malam zaka waye gari Allah ma sai sa ma shakka sai ce yayi babu shi ina yake to kana ta wahala yanzu in shedan ya rena ka sai sa maka shakka da zai raba ka da ubangiji da haka ku ginu akan haka shine asali abu na karshe wa yahrumu alal muhdisi masul mushafi haram ne ga me ga me ga muhdisi wanda bai da alwala in an ce al muhdis wato wanda ba shi da alwala malam ya ce duk wanda bai da alwala haram ne taɓa alkur'ani jama'a wannan shine abin da iyayenmu da kakanni asali suka gino a kai kuma suke tafiya a kai haka muka tashi asali gaskiya in ban da ci gaban yanzu karatu da bincike ba mutum baya zuwa ɗauki ƙur'ani sai yana da alwala to shi yasa wannan a mazhabin imam ahmad haram ne wanda bai da alwala ya taɓa ainihin alƙur'ani mubasharatan saboda la ya masu Qur'an illa tahir a hadisin wato Amr bin Hazm ke littafin Amr bin Hazm riwayar Imam Malik a cikin wadda da darimi da dara qutni a wasu sun sun yi tawili la ya masu illa mutahharun ba Qur'ani ake nufi ba lafzul mahfuz ake nufi kuma ana nufin mala'iku ne haka tabbas ai zo a cikin tafsirin to amma su malaman fiqh sun tafi cewa girman alqur'ani da matsayin alqur'ani a daina taba shi idan babu alwala in an ce mushaf jama'a kalma ce ta larabci ana nufin gaba ɗaya alƙur'ani daga daga daga daga min daffa ila daffa daga peji zuwa peji duk takaddun nan baina daffa ta ne tsakanin two pages wannan shine alƙur'ani kenan ba a taba shi ba tare da alwala ba wannan duk al'ulama wal al'aimatul arba'a dinnan gaba ɗaya haka suka da maliku da shafi'i da imamu ahmad da abu hanifa suka ce in dai complete qur'ani ne to kai kokari ka taba shi da alwala ba wai ba alwala ba to daga baya ne kuma wasu mazhabobin aka zo aka yi ta bincike cewa ai shi musulmi ai ba najisa bane da haka ko yana da alwala ko bai da alwala zai iya ainihin wato taba alqur'ani wannan wani kauli ne a cikin maganganun malamai amma har yau har gobe malamai suna cewa kyanta son samu don girmama alkur'ani kada a taba shi sai da alwala amma in wani ya taba din ba alwala to ba za a ce ya aikata haram ko ya yi saban Allah kai tsaye saboda sabani da aka samu na malamai wasu sun halatta ka sallah ba sai na muku sharhi ba ba a yin sallah babu alwala yawwa idza qumtum ila salati faghsilu وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله باي كربان صلاة يمكو إيه وروري الولاء سيأي الولاء والدواف دوافي ما هكا باء ين دوافي سيد الولاء saboda idan an gama dawafi ana yin sallah raka'a biyu ashe ana yin dawafi ne da alwala um, ya zo mawquf daga ibn abbas yana cewa at-tawafu bil baiti salatun illa annakum tatakallamuna fi jama'a yin dawafi a dakin Allah ma salati dawafi a dakin Allah shi ma fa sallah ne kawai dai an halatta muku akwai magana ne a ciki a wata riwaya illa anna Allah ta'ala abaha fihi al-kalam sai dai kawai Allah ya halatta yin zance a cikin dawafi kenan shi dawafi kamar yadda sai an yi alwala ake sallah to shi ma sai an yi alwala ake yin sa duk wanda yake cikin tsakiyar dawafi sai alwala sa warware to zancen sa ya kare ya je ya jaddado alwala akwai sabanin malamai wasu suka ce zai sake sabon dawafi yayi kwaya hudu alwala ta warware to in yazo sai ya jaddada wasu suka ce a'a ya irga daga ina ne tunda ai kowane shauɗi yana zaman kansa duk wani zagaye duk wani zagaye yana zaman kanshi da haka in yazo zai dora akan na biyar na shida na bakwai amma shi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi wannan ba dole bane ko da ba alwala za a iya yi kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah musu rahama to kafin mu dora gaba akwai abin da ya kamata mu dan haskaka a gurguje jama'a shi cikin warware alwala akwai sababbai na waqidul wudu din nan da muka yi akwai sababin wanda ba su ne directly suke warware alwalan ba amma su sababin warware alwalan ne abubuwa ne guda hudu yanzu ku gushewar hankali zawalul akali da malam ya kawo mana ba wai da mutum hankalinsa ya kawo alwala sawarware ba amma abin da ake tunani in ba hankalin zai iya yiwa mai ya saki iska bai sani ba to kaga nan an yi aiki da abin da ake zato mafi rinjaye kenan ba ba shine naqid din ba shi sababi ne kisa mai ahlari ma da yazo bayanin masu warware alwala akwai ahdathun da asbab shi ya rarraba akwai hadasi hakikatan fitsari bawali bayan gida wannan zahiri da kayi shi akwai asbab daga ciki akwai kaucewar hankali bacci shi na muku bayanin kaucewar hankali din sai kuma bacci baccin ma akwai bayani akai bacci as-saqil ake nufi annan mustaqil din shi ya kamata mu gane shi jama'a bacci mai tsawo bacci mai nauyi fa ba yana nufin mai tsawo ba ana iya samun bacci mai nauyi kuma gajere daga kar wani ya ɗauka in an ce bacci mai nauyi ana nufin sai mai tsawo da aka daɗe yana yi a'a wallahi malam mutum yana iya kwanciya bai fi minti sha biyar ba tsakaninsa da magarba iya kwanciya sai kama mafarki ya ji shi ya tafi can ya tafi can fab sai dai ya ji an kira sallah kaga wannan wato kasir ne kuma saƙi gajere ne ko mai nauyi don haka in an ce annaumu ana nufin annaumu saƙilu ba annaumu ɗawilu ba akwai kuma baccin mai tsawo amma kuma bai rura alwala ba yanzu wanda ya kwanta bai da lafiya yana fama da zazzabi mai tsanani ya dan kwanta ya rufe idonsa duk hayaniyar da yara suke yi yana ji duk je ka dawo da matarsa take an buɗe kofa yana ji amma fa a kwance yake a gadonsa a kan filo kaga wannan naumun ne ɗawilun ba saƙil ba da haka irin wannan bacci ko akan katifa ka kwanta in dai ba mai nauyi bane ba to baya warware alwala akwai riwayar ta zo hadisin safwan ibn asal na gaya muku shi akwai hadisin ali bin abi talib manzo Allah ya ce al'ainu wika'us sahi a wata riwaya famman nama fal ya tawadda duk wanda ya bacci to ya je zaki alwala hadisi Imam Ahmad da Abu Dawuda da Ibn Majah Ibn Salah inganta shi wasu kuma sun raunana shi su anan abin da suka ce shi ido ido shine makulli na dubura ido shine makullin dubura kamar yaya wannan hadisin ya sa wasu sun yi aiki da shi wajen karya alwalan mutane da yawa suka ce annabi ya ce fa idza namal ainani ko ina namatil ainani in dai ido guda biyu yayi bacci istatlaqa alwika me yake rike dubura ka tafar da iska a ido da haka ido yana bacci sai ya saki wannan makullin kenan da ka fara bacci dubarar ta bude me ya rufe ta idanuwa ne in dai har ka rufe ido kai bacci da za a ce bacci ne to lalle alwalarka ta warware shi yasa kuma aka aka hada ka da mai hauka da wanda ya shiga cikin mai to wanne ne bacci as-saqil shine wanda ba a iya gane me aka yi mutum bai zai ji wani abu ya fado ba wataƙila da biro a hannunsa zai jefar da shi ko a zo a karbe ko a zo a yi ta hira a gabansa a ce bacci fa yake wallahi yayi bacci bai ji ba ka san mai bacci akwai rikici can ya farka ce na bajin ku kuma baya ji to akwai masu rikici irin wannan inda aka yi wani abu mutum bai san ma haulahu ba ko kuma a yi magana baya jin abin da ake faɗa gashi yana jin sautin amma baya gane me yake faɗa to wannan ya zama annaumu as-saqi to jama'a waɗannan malamai na malikiya kenan da suka ce bacci mai nauyi yana warware Allah to ko a zaune aka yi shi kenan alwala ta warware kun san da zumunci in a tsaye ne alwala ba ta warware ba in a zaune ne alwala ba ta warware ba to fashin bakin shine eh in baccin tsaye ne ba saqil bane to alwala ba ta warware ba in baccin zaune ba saqil bane alwala ba ta warware ba aka yi musu magana suka ce eh ko sahabban da aka ce suna jaddada alwala ai ba sa jaddada alwala ai ba nan musaqilu suka yi ba duk wanda ya bacci mai nauyi ko a zamanin annabi sai ya jaddada alwala wannan shine abin da malaman malikiya wato suka tafi a kan shi da haka akwai annawm al-khafif bacci wanda yake ba mai nauyi ba shi wannan baya warware alwala abu na biyu wanda yake sababi ne shafar mace in an ce shafar mace ba daga shafa ta bane a me zai biyo baya ne to ina son mana bayanin sababin ne da yake warware alwala ko dai mutum ya shafe ta da hannunsa ko da jiki da jiki watakila ya ji wani abu akwai hadisin da manzo Allah yake ce wani riwaya da Bukhari da Muslim la'allaka qabbalta aw lamasta yayi alwala ne annabi yace ko dai ka sambanci matar ko ka shafe ta ko yace eh to alwala ta warware sannan akwai abin da aka shafa shi in aka shafi abu Ma'ana wanda ba shi ya shafa ba almalmus kenan idan kana baligan in balagagge aka shafa wa wadda da lazza kuma ya ji daɗi ko ya yi nufin jin daɗi to wannan alwalarsa ta warware akwai sumbanta ya zo a riwaya annabi yakan sumbanci matarsa ya shiga masallaci ya sallah wasu malamai suka ce duk wanda ya sumbanci matarsa alwalarsa ta warware me yasa suka ce galiban sumbanta ana yin ta ne don sha'awa wasu kuma suka ce akwai sumbanta na ra'ayi in dai mutum ya sumbanci matarsa ko ya sumbanci wata ba tare da sha'awa ba alwalarsa ba ta kare ba amma a malikiya kana sumbantar mace zancenka ya warware waɗancan masu warware alwala ba ku tambaya ba ku ce ya labarin ɗawafi masu cewa in mace ta taba ka ko ka taba mace alwalarka ta warware ya suke da dawafi suka ce ai larura ne wannan ai to kaga dai abin ya dan samu sauki kenan in ba ka za ku su warware alwalar mutane ina fata ana fahimta to wannan kenan um, sai shafan gaba shi ma wannan sababi ne ba wai ainihin uh, nassi ne kai tsaye shi ke warware alwala ɗin ba na yi muku bayani akan warwarar alwala shafan gaba to akwai wasu abubuwa waɗanda ba ahdas bane ba asbab bane tunda ya ce alwala tana warwarewa da hadasi da sababi akwai ghairul ahdas akwai ghairul asbab shi ba sababi bane ba kuma sada hadasi bane kamar ridda shi wannan fita ne daga musuluncin gaba daya duk wanda ya ridda alwala sawar to ai musuluncin ma ya fita gaba daya da haka bai da alwala ko shakka kaga shakka ka san me shakka kana ji a ranka ko akwai Allah nan ko babu zancen ka ya kare sai ka je ka jaddada alwala wannan alwala ta warware abinda ake nufi da ridda shine an yakfura almu'minu ba'da imanihi wal iyad billah mai imani da Allah ya kafirci bayan yayi imani da Allah din me yasa alwala sa warware alwala ba aikin shari'a bane aikin shari'a ne aka ce duk wanda ya ridda faqad habita amaluhu aikin sa ya lalace to alwala ma tana ciki la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin a cikin suratul zumar duk da ana nufin manzon Allah ne amma al muradu bihi ummata manzon Allah ake magana da shi amma al'ummar sa ake nufi daga cikin abubuwan da suke nuna cewa an radda zagin Allah duk wanda ya bude baki ya zagi Allah a'udhu billahi ban sani ba kun dai san zagin Allah ko to duk wanda ya bude baki ba sai ya ce na daina sallah na daina azumi ba inda ya zagi Allah zagi ta aib aibantawa ya soki Allah ya aibanta Allah a wurin larabawa as-sabbu shine at-ta'ib aibantawa yanzu mu mu anan a yaran mu na wasu fulani in an ce zagi sai su dauka a shar ne zagi shi kuma ba ba abin da ake nufi da zagi shine ka aibanta mutum kawai faɗa masa wata bakar magana da zaka aibanta shi to shine zagi to duk wanda ya zagi Allah ya bar musulunci ko ya zagi manzon Allah ya aibata annabi ko ba annabi ba ko annabi Musa ko Dawuda ko Sulaimana ko Ayyuba ko Musa ko Haruna kowane annabi cikin annabawa inda ka aibata shi alwalaka ta warware kai ba ma shi ba suka ce har mala'ika duk wanda ya zagi mala'ika bai da alwala kai suka ce duk wanda ya fushi ya ƙi sahabi ko ya zagi sahabi da fushi da sahabi da zagin sahabi albughdu min sahaba aw sabbu sahaba shi ma yanqudul wudu suka ce me dalili suka ce ai sababin ɗaya ne ƙaryata qur'ani ne yayi ƙaryata qur'ani ƙaryata Allah ne yayi kaji babbar magana ko wanda duk wannan ridda ne ko wanda ya dauki qur'ani ya jefa cikin kwata ridda ne ba ƙur'ani duka ba ko aya ɗaya mutum ya ɗauka ya sa ta a cikin bola ko cikin ƙazanta ko ya wulaƙanta ayar ya riga yanzu kama abin da bokaye suke ba mutane wai wai kana so wai ka fi ƙarfin mutane ka danne su sai a ce ga ƙur'ani nan izu sittin bugun dutse ka raba talatin nan talatin nan sai ka aje sai ka ɗauki ƙafarka ta dama da tafin ƙafarka ta gun sai ka taka sai ka hau kai ka ta kiran sunan aljanu ka ta faɗin wasu ɗalasumai kana kaza kana kaza ka ɗauki wani adadi sai ka sauka a ce duk wani mutum a duniya kana sama da shi a'udhu billahi min shaitanir a'udhu billahi a'udhu billahi akwai masu yi a nan garin malam an taɓa zuwa kai mun fatawa nan garin a masallacin nan a nan wani yaro ya sami ya ce malam ni fa na ga wani abu mamaki ce me ce wallahi yace da idan sa ya ga wani ya a shimfida sa ya dauki qur'ani izu 60 mai irin takaddun nan ya ya shimfida shi gaba ɗaya takaddun qur'anin gaba ɗaya su ya baza ya dora mayafi akai ya kwance sa ya karbo wani lakanin ya karbo wani wuridin ya karbo wani tsafin kuma abin mamaki ma da cin ƙurani aka yi magana ya ce to menene sittin ce ta danne sittin ka har yanzu ina tuna yaro na na ce da idan ya ce wallahi malam na gani ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce haka suke karɓo magani ko wani wuridi za su yi wa attajirai addu'a ko za su yi wa mata addu'a sai su su ta yi waɗannan abubuwa a garin nan ba wai wani wuri ba a akwai waɗanda suke rubuta ƙur'ani da jini ridda ne duk wanda ya ɗauki ƙur'ani tawada fa ta jini malam sai a samu tawada da alƙalami a rinka ɗosanowa ana rubuta yasin akwai ma masu yi da jinin al'ada wal iyazu billahi akwai wani wanda ya ce an yi wani aiki na harka tsafe-tsafen su juyar da shi to in yana yin waraka ɗaya sai wullata a bayansa ainihin wato kwano ne jini ne a ciki sai rinka jefa takardun ƙur'anin a ciki duk suna yi duk wannan yana cikin ridda kuma duk wanda ya wannan malamai suka ce faƙadirtar da ya fita daga musulunci akwai buƙatar ya dawo cikin ainihin wato a musulunci don aikinsa ya lalace idan yana da alwala alwalar ta warware duk wani aikinsa ya ɓaci aikin hajjinsa ya ɓaci sai ya dawo musulunci umararsa ta lalace matarsa fa ta saku mutumin da ya ridda mala yana ridda automatically matarsa ba ta saba ce sai an sake sabon ɗaurin aure in dai ya ridda in dai ya ridda ba zai dawo ya kalmar shahada ba to in ya dawo ya sake kalmar shahada sai an sake sabon ɗaurin aure kuma a lokacin yankansa bai halatta ba in yayi kuma ba gado tsakaninsa da 'ya'yansa in dai ya ridda ya zama kafiri da iyalansa gabaki daya in ya mutu akan wannan to ko wanka bai halatta ku je ku yi masa ba ballantana ma ku sa masa likafani ko ku sa mai turare kuma ba za ku mai sallah ba dan kafiri ne ai ba a yi wasu kafiri sallah kuma kar a yadda a kai shi makabarta ta musulmi akwai wanda ya ce wallahi da idonsa yana ganin wani attajiri a unguwarsu karfe uku yake tashi da daddare tsirara zigidir yake shiga wani kangonsa kangon nashi ne ya daga shi ya rufe shi ashe tsafi yake a cikin kangon tsirara haihuwar uwarsa zai fito daga gidansa ga gidansa ga kangon in kafa ta ɗauke saboda haka bokansu ya ce ya yi akwai wani kan ma tsagerancin sama da rana ma yi da rana yake yi tsirara da gidar yana cikin kangonsa yana kiran aljanu wani lokacin a hura wuta ana yin kamar bautar wuta hanyoyin tsafe-tsafe suna nan da yawa wata rana da Allah ya tashi tona mai asiri yara suna bal da safe a unguwa irin bal din na yara pau wani bugata da wani bugata sai ta a ce kai ta fada kangon kai ba a shiga sai wani ya ce wallahi sai mun shiga fu yayi tsufa ya dirka yana dirka ya tarar da mai gida tsirara zigidir ai sai guje-guje ai tsafi akwai waɗanda ba su yarda cewa za su rayu da taro da kwabo ba gidan da suke ginawa motar da suke hawa abincin da suke ci yalwar da suke ciki su a ganin su wannan tsafin shi yake ba su to in mutum yayi wannan ba ni sunan shi ba ni sunan shi a rasa haka shakka akan hadasi da shakka akan samuwar Allah rashin yarda duk wannan riddani nayi bayani akwai shakka akan hadisi na yi bayani shi ma to akwai abu na ƙarshe da za mu tsaya kai don ana nuna lokaci yayi abin da baya warware alwala wasu a cikin mazhabar malikiya kenan nan duk abin da zan faɗa a malikiya idan mutum yayi amai alwalarsa ba ta warware ba amma mu nan mun karanta malam ya ce yana iya warware alwala sannan abu na biyu a fashewa da dariya duk wanda ya fashe da dariya alwalarsa ba ta warware ba amma a mazhabar hanafiya duk mutumin da ya alwala ha ha ha abuwa ne mai ce kaje ka dada da alwala ka ga wannan dariyar da kai alwala ka ta warware sai ka je ka ina mata ana fahimta amma wannan hanafiya kenan su kuma a malikiya ita alwalar sallah take batawa ba alwala ba mana dariyar irin wannan dariyar da take karya alwala a hanafiya to ita kuma karya sallah take akan me a akan akan a mazhabarsu to amma su ma hanafiyan sun ce in ka alqaqa hatu kenan kai ciwa da dariya in kai dariya sallah ta karye alwalan man ta karye malikiya suka ce a sauƙaƙa masa a bari dai sallah ta karye ya sake sabuwar ga da kamata sala kaho baya warware alwala ko tsaga jiki baya warware alwala saboda fitar jini dan an ce sahabbai sun je sun yi yaƙi an sare su da alwalarsu kuma sun yi sallah a haka amma a mazhabar hanafiya duk wanda ya yi alwala ya yanke da reza alwalarsa ta warware a mazhabar hanafiya duk wanda ya yi alwala ya je ya yi kafo alwalarsa ta warware a naman raƙumi ɗin shi ma mun yi magana a kansa da saɓanin malamai a kai da sauransu ba sai na maimaita ba akwai mai matsalar salsal bauli wanda yake da fitan fitsari kullum kullum fitsari ne yake zuba masa to wannan shi ma fitan fitsarin baya wurin alwala amma in zai yi sallah zai yi zai yi alwalarsa amma wanda yake ci gaba da fitowa to ba zai kare alwala ba amma ya san ce je ya nemi ya je ya nemi magani daga cikin maganin maganin salsalboli yawan fitar da fitsari ko dai mutum ya je sha magani na zamani ko na bature ko na gargajiya ko kuma ya yi aure mai salsalboli yin aure yakan riƙe wa mutum fitsari a sa ya je ya aure azzawaj ko kuma yawan yin azumi duk wanda Allah ya jarabe shi mai fitar fitsari baya iya birki ya yi aure ko kuma a ɗora shi hakan azumi na nafila saboda akwai hikima sosai a ciki kuma waɗannan ɗin suna riƙe ainihin wato wa mutum fitsarinsa idan kuma zai iya yi ba ya kawar da shi da wata wasila a nan wasila suka ce idan yana daman da zai yi allura ya tsayar da fitsarin ya yi sallah to ya alluran ko kuma ya amfani da wani magani da zai tsaye da shi sallah to ya yi idan kuma babu to shi kenan wannan babu komai a ainihin tattare da shi akwai abubuwa waɗanda suke karamin hadasi din alhadasul asghar yana hana su yana ba a sallah ba a yin dawafi mun yi magana sannan kuma ba a rubuta qur'ani wannan ƙarin bayani ne da ban faɗa ba wasu malamai suka ce ya haramta ga malami mai rubutun qur'ani ya kama rubuta qur'ani bai da alwala da haka in dai zaka rinka rubutu na alqur'ani to lalle ya zama kana yi da alwala wato a tattare da kai ko kuma ɗaukan ƙur'anin ka ɗauko shi ka miƙo an ce miƙo hamlul musafi sai da alwala amma ya halatta a ɗauki ƙur'ani a cikin kaya ko da ba ka da alwala jakar da ka ɗauka akwai ƙur'ani ko da ba alwala ba a ce sai ka yi ainihin wato alwala ba amma malami mai koyar da ɗalibai shi an halatta masa ya taɓa ƙur'ani ko da ba shi da alwala to wasu malaman suka ce juzu'i ya halatta wanda ba cikakken ƙur'ani ba kenan inda za ka ɗauki izu hamsin da tara ba alwala ba komai a kanka a wannan ra'ayi na malikiya to su kuma wancan malaman suka ce tunda kuka halatta a taba aya ɗaya ko juzi'i ai duka maganganun Allah ne darajar su ɗaya da matsayin su ɗaya da haka duk wanda ya halatta maka ka taba aya ɗaya ko biyu ko rabin qur'ani to ya halatta ka taba qur'anin ma duka gaba ɗaya wannan idan an zo fafata wajen ainihin wato sabanin malamai kenan to yaya littafin tafsirin qur'ani shi ma yana da hukuncin qur'ani suka ce a'a tafsirin Qur'ani ya halatta a dauke shi ko babu alwala kuma ba haram bane ko an dauki tafsiri ba alwala suka ce ai ba maganar Allah ne kadai a ciki ba an hada da wasu abubuwa kuma shi tafsirin Qur'ani ba a ce da shi mushaf in an ce mushaf tsagoran Qur'ani ne kadai a ciki ko kuma mafi rinjaye Qur'ani ne kadai a ciki amma in aka saka wani zance ba ba Qur'ani ba kamar tafsiri to wannan ba ni sunan shi haka kuma yin karatun Qur'ani ba tare da taba shi ba an zahari kalbin ko ba alwala za a iya yi kaga mai haila za ta iya yi ko wanda yake ana iya bude mai Qur'ani yana hango shi amma ba zai taba ba shi ma ya halatta yi ina fata ana fahimta Allah ganar da mu wannan shine dai a takaice dan abin da zan faɗa a kan abubuwan warware alwala sati mai zuwa insha Allah za mu shiga wanka abin da faɗa ne daidai amin Allah shi ba mu lada wannan muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته